إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فيا أيها المسلمون أخرج الإمام أحمد في مسنده والترمذي في جامعه وابن ماجه في سننه والنسائي في سننه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماسا وتروح بطانا قال الإمام الترمذي في في جامعه هذا حديث حسن صحيح هذا الحديث فيه أصل عظيم من أصول الإسلام بل من أصول الإيمان الأصل الذي لا تستقيم حياة الفرد إلا به ولا يكمل إيمان الإنسان إلا معه وأن حياة الإنسان لا تستقر إلا إذا آمن بهذا الأصل وأخذ به وطبقه في حياته ألا وهو التوكل على الله وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه في آيات كثيرة الحث على التوكل عليه ودعوة المؤمنين إلى ذلك وربطه بالإيمان وأن الإنسان المؤمن لا يكون كامل الإيمان إلا به قال تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون وقال تعالى قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين وقال تعالى ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير وقال وتوكل على الحي الذي لا يموت والآيات في ذلك كثيرة جدا وكلها تدعو المؤمن أن يتوكل على الله فما هو التوكل على الله يا عباد الله التوكل على الله هو صدق اعتماد القلب على الله سبحانه وتعالى في استجلاب المصالح ودفع المضار في أمور الدنيا والآخرة كلها وتحقيق الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعطي ويمنع وهو الذي ينفع ويضر ولا يفعل ذلك سواه فإذا اعتقد الإنسان إذا اعتقد الإنسان هذا المعنى وعقد عليه قلبه فقد جاء بمفهوم التوكل فبحسب العبد في بحسبك أيها العبد بحسبك التوسل إلى الله سبحانه وتعالى أن يعلم في قلبك صدق توكلك عليه فكم من عبد من عباده فوض إليه أمره فكفاه ما أهمه فالله سبحانه وتعالى جعل التوكل على الله هو حسيبك أيها المؤمن ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه فمن يتوكل على الله فالله حسيبه والله كافيه فهذا نبي الله إبراهيم عليه السلام لما ألقاه قومه في النار كانت كلمته حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل وهذه هي الكلمة التي قالها النبي صلى الله عليه وآله وسلم والمؤمنون إذ قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فمن توكل على الله سبحانه وتعالى فقد أفضى الأمر كله فوض الأمر كله إليه فإذا تكالب عليك الأعداء يا عبد الله فاسرع إلى التوكل على الله وهذا نوح عليه السلام لما كثر إعراض قومه عليه قال يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فتوكل على الله عندما تتقاذف عليك مصائب الدنيا وعندما تتوالى عليك أزمات الدهر قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون فإذا أنعم الله عليك بنعمة الإيمان ونعمة الإسلام ونعمة الهداية فاعلم أن من تمام ذلك عليك أن تتوكل إلى الله وأن تلجأ إليه وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا هؤلاء رسل الله عادوا إلى التوكل بأن الله سبحانه وتعالى هداهم إلى الحق فالتوكل سبب من أسباب الرزق فالله سبحانه وتعالى قسم الأرزاق كلها فهو ضامن لكل دابة أن يرزقها وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها وكأي من دابة في الأرض لا تحمل رزقها نحن نرزقها وإياكم فالله سبحانه وتعالى ضمن لك الرزق أيها العبد إنما عليك أن تتوكل وتفوض الأمر إليه وتأخذ بالأسباب المشروعة المباحة فهذا الحديث فيه ما يدل على أن التوكل لا ينافي الأخذ بالأسباب بل من تمام معنى من تمام التوكل بل جزء من التوكل أن تعتمد على السبب فإن فإن ترك الأسباب ترك الأخذ بالأسباب طعن في كمال التوحيد أو نقص في كمال التوحيد والاعتماد على السبب وحده قدح في التوحيد وترك الأخذ بالأسباب وترك الأخذ بالأسباب قدح في العقل فالله سبحانه وتعالى جعل لكل شيء سببه فقدر فجعل الطاعات سببا لدخول الجنة والنجاة من النار فمن أراد أن يدخل جنة ربه وينجو بنفسه من النار فعليه بطاعة الله سبحانه وتعالى واجتناب معاصيه فكل فقل اعملوا فكل ميسر لما خلق له كما جعل ربنا سبحانه وتعالى امورا في حياتنا لا تتم الا بالاخذ باسبابها وفق العاده التي اجراها وسنن وسننه التي أقامها في, في كونه فمن أراد أن يدفع عن نفسه الجوع فلا بد أن يأكل ومن أراد أن يدفع عن نفسه ألم الظمأ فلا بد أن يشرب ومن أراد الأولاد فلا بد من الزواج والنكاح هذه عادة, عادة أجراها الله سبحانه وتعالى في خلقه فمن نكس عن هذه الأسباب وهو يريد الوصول إلى تلك المسببات فهذا دليل على أن في عقله شيئا فالأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل بل هو جزء من معنى التوكل فلذلك قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث لو أنكم تتوكلون على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماسا وتروح بطانه فهو يرزقها في غدوها ورواحها فغدوها ورواحها حركة وهذه وسيلة للكسب فلا يتحقق الكسب إلا إلا بالحركة إلا بالسعي إليه فلذلك دعا الله سبحانه وتعالى في غير ما آية إلى الأخذ بالأسباب فقال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وقال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله وقال يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم هذا كله أخذ بالأسباب فإن قدرة الله سبحانه وتعالى لا تعجز أن يرزقك بدون الأخذ بالسبب لكنه ربط الأشياء بأسبابها فمن تمام الطاعة له والانقياد إليه والتوكل عليه أن تأخذ بهذه الأسباب فلذلك قال عليه الصلاة والسلام تروح تغدو خماسا وتروح بطانا فجعل لها غدوا ورواحا وهذه هي الحركة لذلك قال سهل ابن عبد الله التستري رحمه الله من طعن في الحركة يعني في السعي وطلب الرزق فقد طعن في السنة ومن طعن في التوكل فقد طعن في الإيمان لأن حال النبي صلى الله عليه وآله وسلم دلت على الأخذ بالأسباب فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كغيره من الأنبياء أخذوا بالأسباب في أمورهم كلها الأمور الدنيوية والأمور الأخروية فكان قبل النبوة قبل النبوة يرعى الغنم وكان تاجرا في مال خديجة رضي الله عنها هكذا كان الأنبياء يأخذون بالأسباب في طلب الأرزاق كما قال عليه الصلاة والسلام ما من نبي إلا وقد راعى الغنم وكان إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام كان صاحب ماشية كان يرعى الماشية كان صاحب إبل وكان زكريا نجارا كما أخبر المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وكان داود حدادا وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحسنكم من بأسكم هكذا كل الأنبياء كانوا أصحاب كسب يكتسبون ولا يجلسون في بيوتهم فلذلك لما أراد الكفار المشركون أن ينتقصوا من رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وينكروا رسالته قالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق يمشي في الأسواق أي طلب للرزق نعم هكذا كان الرسل جميعا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق فمن تمام التوكل على الله أن تأخذ بالسبب لكن لا تجعل لا تترك قلبك يعتمد على السبب كليا بحيث تحسب أن هذا السبب هو الذي يعطيك ويمنعك لا إنما أخذت بالسبب ثم توكل على الله فلذلك كما أخرج الترمذي في جامعه من حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومعه ناقته فقال يا رسول الله أعقلها وأتوكل أم أتركها وأتوكل فقال عليه الصلاة والسلام أعقلها وتوكل أي خذ بالسبب ثم توكل على الله سبحانه وتعالى فالتوكل على الله يا عباد الله سببا لنيل الطمأنينة في النفس سببا لراحة البال فإذا كنت تعلم أن الله سبحانه وتعالى قسم لك رزقك وأن رزقك يأتي من السماء وفي السماء رزقكم وما توعدون فإنك لا تقلق وأنك تسلك سبيل الذي شرعه الله وأباحه في طلب الرزق فلذلك ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب فلا يحملنكم استب... فلا يحملنكم استبطاء رزقكم أن تطلبوه بمعصية الله فإن ما عند الله لا ينال بمعصيته وفي رواية فخذوا ما حل ودعوا ما حرم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم yabo da godiya da kirari sun tabbata ga Allah tsira da aminci su tabbata ga annabin rahma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama da sahabbansa da wanda suka tafarkin sa zuwa tashin kiyama yan uwa musulmi hadisi ya tabbata a cikin musnad na Imam Ahmad da Jami'u Tirmidhi da Sunan Nasa'i da Sunan Ibn Majah da Sahih Ibn Hibban da Mustadrak na Hakim daga Umar dan Khattab Allah ya kara masa yarda yace naji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cewa law annakum tatawakkaluna ala Allah haqqa tawakkulih da a ce kuna dogaro ga Allah yadda ya cancanta ku dogara gare shi la razaqakum kama yarzuqu at-tayr da ya azurta ku kamar yadda yake azurta tsuntsaye taghdu khimasan wa taruhu bitana su fita da sassafe cikinsu fayau babu komai a ciki amma su dawo da yamma cikinsu cike da abinci wani hadisi yana kunshe da asali ko wani tushe ko wani rukuni babba daga cikin rukunin imani wanda rayuwar bawa ba za ta miƙe ba ba za ta tafi daidai ba sai idan yana da wannan rukunin a cikin zuciyarsa imaninsa ba zai cika ba sai idan ya zo da wannan rukunin a tare da shi wannan ba wani abu ne shine tawakkali dogaro ga Allah subhanahu wataala ayoyi da dama a cikin alkur'ani ubangiji subhanahu wataala ya kirawo mu'minai ya kwadaitar da su akan su zama masu dogaro ga Allah ya nuna cewa cikar imanin bawa shine ya zama mai dogara ga Allah ya hada imani da dogaro ga Allah wani bangare ne na imani Allah subhanahu wa ta'ala ce ya ku waɗanda suka yi imani innama almu'minun allazina idza zukira Allah kadai mu'minai sune waɗanda idan aka ambaci Allah zukatansu suka sukan raurawa idan aka karanta musu ayoyinsa kuma sai su ƙara musu imani wa ala rabbihim yatawakkalun kuma ga Allah ubangijinsu kadai suke dogara hakanan Allah subhanahu wa cikin kissar annabi Musa alayhi salam yake ce mana qala rajulani min alladhina yakhafuna an'ama Allahu alaihim adkhulu alaihim albab wasu mazaje guda biyu waɗanda Allah subhanahu wataala ya musu ni'ima waɗanda cikin waɗanda suke tsoron Allah kuma Allah ya musu ni'ima suka ce ku shiga wannan kofa da aka ce ku shiga da Nabi Musa ya umarce ku da umarnin Allah ku shige ta fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun in kuka shiga wannan kofa za ku yi galaba za ku yi nasara wa alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin ga Allah kadai ku dogara in har kun kasance mu'minai haka nan Allah subhanahu wataala yana cewa rabbana alayka tawakkalna cikin addu'ar mutanen kwarai kan ce ya ubangijin mu gare ka kadai muka dogara wa ilayka anabna wa ilaykal masir gare ka muka mayar da al'amarin mu kuma zuwa gare ka makoma ta gaba ɗaya take haka nan ubangiji subhanahu wataala ya ce wa tawakkal ala alhayy alladhi la yamut ka dogara ga wannan rayayyen wanda ba zai mutu ba saboda ka ko me kake ciki ka zama mai dogaro ga Allah in ka dubi ni'imar da Allah ya yi maka ta musulunci ta imani ta rike gaskiya to ka zama mai dogaro ga Allah kada ka manta da maganar dogaro ga Allah saboda abin da kake ciki na bautar Allah na tsoron Allah na tsayawa bisa da'ar ubangiji ba don taimakonsa ba hakan ba za ta samu ba da yawa ba ga sunan sun ɓace ba halittarsu irin taka ce amma kai allah subhanahu wata'ala ya yi maka barwar hankali kamili ya yi maka nutsuwa ya haskaka maka har ka fahimci gaskiya ka zama musulmi ka zama mutumin kirki to sai ka kamanta da dogaro ga allah shi yasa a cikin sallolinmu muke cewa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in gare ka muke bauta kuma gare kaɗai muke dogaro saboda wato muke neman taimako saboda wannan taimakon shine zai sa ka zama mai bautar idan har babu wannan tallafi daga Allah subhanahu wata'ala to al'amarin ba zai yiwu ba shi yasa Allah ce fa'budhu wa tawakkal alai ka bauta masa ka dogara gare shi to dan ka tuna cewa wannan shiriya daga Allah take to ka ƙara dogaro ga ubangiji subhanahu wata'ala dan ya tabbatar da kai akan wannan shiriya manzannin Allah Allah yake gaya mana suna cewa malana Allah na tawakkala ala Allah wa qad hadana subulana me zai hana ba za mu dogara ga Allah ba alhalin ya nuna mana hanyoyin wato hanyoyin shari'a ashe idan ka ga ka shiryayye to ka ƙara rike Allah subhanahu wataala ka ƙara mayar da al'amarin ka zuwa gare shi haka nan idan wata musiba ce ko wani bala'i ne kake ga yana durfafo ka to rike Allah ka dogara gare shi shi zai maka maganin sa Allah subhanahu wata'ala ce qul lan yusibana illa ma kataba Allah lana huwa maulana wa 'ala Allah falyatawakkalul mu'minun kace babu abinda zai same mu in banda abinda Allah ya rubuta mana shine majibincin al'amarin mu kuma ga Allah kadai masu dogaro su dogara idan an baka baya an juya maka baya yayin da kake neman taimako to koma ka rike Allah subhanahu wata'ala fa in tawallaw faqul hasbi Allah لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم كقوما كريك الله كشي كي الله يا إشمك يا إشي كقومي كجشي وإدم بزي مكبا مجشي والنبي إبراهيم عليه السلام lokacin da mutanensa suka yi majaujawa da shi suka jefa shi wuta dogaro yayi da Allah ci hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbunallahu wa ni'mal wakil abin da ya faɗa Allah ya ishan mana kuma madalla da abin dogara Allah ce kulla ya na rukuni bardan wa salaman ala ibrahim daga lokacin ubangiji ya umarci cuta ta koma ta yi sanyi sanyin da ba zai cutar da shi ba kuma shi yasa ce wa salaman da aminci ga annabi ibrahim alaihissalam shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam da muminai yayin da mutane suka yi musu gangan ku suna tunanin za su mutane wato kafirai da waɗanda suka tattaro na gayyar dangi za su zo su murtsike annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa a Madina sai suka faɗi wannan kalmar alladhina qala lahum an-nas inna an-nas qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel saboda yayin da wani abu ya tinkaro ka wanda kake ganin babu bai iya maka to ka rike Allah subhanahu wataala shi zai iya maka ka ce hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbunallahu wa ni'mal wakil ka dogara ga Allah ka tawakkal ala al-hayy alladhi la yamut ka dogara ga wannan da yake rayayye kuma baya mutuwa saboda haka dogaro ga Allah subhanahu wataala shine abinda zai sa wa zuciya nutsuwa shine zai sa bawa ya samu nutsuwa a cikin ransa ba zai zama cikin dimuwa har ko da yaushe ba duk irin abu yadda abubuwa za su rikice duk inda yadda za a shiga kayaniya da kacaniya to idan dai har ka rike Allah subhanahu wata'ala da gaske to al'amarinka zaka ga zaka ga riba zaka ga ganima mai yawa menene dogaro ga Allah dogaro ga Allah kamar yadda malamai suka ce shine sidqu i'timadil qalbi ala Allah zuciyarka da gaske da gaske ta dogara ga Allah subhanahu wata'ala a wajen janyo abin da zai zama maslaha gare ka ko kare kanka da abin da zai zama cutuwa gare ka kuma ka yi imani imani na gaske na tabbas cewa babu mai hanawa babu mai bayarwa babu mai hanawa babu mai amfanarwa babu mai cutarwa sai Allah wannan shine dogaro ga Allah yayin da bawa ya dogara ga Allah to ya samu ainihin babban tsani zuwa ga Allah subhanahu wataala sa wani daga cikin magabata yake cewa bi hasab bi hasbika بحسبك أيها العبد من التوسل إليه أن يعلم صدق توكل قلبك عليه يا إشيك هنير سامن ثاني زواج أبنجنك أبنجنك يسنشي ودقسكي zuciyarka ta dogara gare shi wannan kadai ya ishe ka tsane zuwa ga mahaliccinka ce da yawa akan samu bawa daga cikin bayan Allah da zai tattara al'amarinsa gaba ɗaya mayar wa Allah subhanahu wata'ala sai ubangiji ya isar masa duk abin da ya dame shi ya isar masa duk abin da ya dame shi shi yasa ya ce wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haythu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh wanda duk ya ji tsoron Allah ubangiji zai sanya masa mafita daga kowane irin damuwa kowane irin abu yake ciki mara kyau ubangiji zai samu masa mafita zai azarta shi ta inda baya tsammani sannan ce wanda duk ya dogara ga Allah fa huwa hasbuh Allah ya ishe shi ya ishe shi komai alaysa Allahu bikafin abda nace Allah bai ishi bawansa ba Allah ya ishi bawansa ya ayyuhan nabiyyu hasbuka Allah wa man ittaba'aka minal mu'minin ya kai wannan annabi Allah ya ishe ka ya ishi waɗanda suka bi ka daga cikin mu'minai zai tsaya muku to yayin da bawa ya kasance mai gaskiya cikin dogaransa ga Allah to zai ga kyakkyawan natija domin babu wanda zai dogara ga Allah kuma Allah subhanahu wataala bai masa wani abu kai dai ya kasance da gaske dogaran ne da gaske daga zuciyarka sai an samu sidqul yaqin abin ya taho daga zuciyarka ba irin kawai kana ganin to kenan dai tunda dai nayi nayi ba to kenan na barwa Allah a'a tun farko ka barwa Allah tun farko ka sa Allah ne zai maka idan ana magana dogaro ga Allah wannan ba yana nufin kada a rike sabab ba kada ka rike sababin da shi Allah subhanahu wataala ya sanya ubangiji komai ya hada shi da asbab ya hada shi da sababi kana jin yunwa sababin gusar da yunwa ka ci abinci kana jin kishi sababin tafiyar da kishin nan ka sha ruwa kana son ka hayayyafa ka samu ƴaƴa sababin sa kai aure baka da lafiya kana neman lafiya ka nemi magani wadannan duk asbab ne da ubangiji subhanahu wataala ya sanya wanda wajibi ne ka rike su idan har kai sakaci da su ka shiga cikin kuma wani garari to ubangiji zai kama ka da wannan tuban da zai ji yunwa ya ƙi ci ya ƙi sha har cuta ta kama shi ko ta zan ajalinsa to ya mutu yana mai laifi a gurin Allah saboda ya kama sababin da Allah ce kama Allah ya sanya asbab shar'iyya kamar yadda yake da asbab qadariyya irin waɗannan akwai al-asbabu shar'iyya al-asbabu shar'iyya shine muna son shiga aljanna muna roƙon Allah ya tsare mu daga wuta to sai Allah ya ce to ga sababba na shari'a da za ku bi ku samu aljanna kuma ku wato ku tsira daga wuta shine ku yi ma Allah da'a ku kauce wa sabansa wannan asbab ne shi shari'a Allah in ya ga dama yana iya cewa kowa ya tafi aljanna in ya ga dama yana cewa duk kowa dan wuta ne amma sai ya sanya sababi kana son ka shiga aljanna ka kauce wa wuta to ga abin da zaka yi baka yi ba ga inda zaka wannan asbab ne na shari'a na shari'a ba za ka ce kai kana son aljanna ba amma kuma ba za ka bi hanyar da waɗanda wato hanyar da Allah subhanahu wataala ya sana ita ce hanyar shiga aljanna waɗannan asbab ne shari'a dole ka rike shi in ba haka ba to kamar kana bin hanyar da kasancewa babu mafita babu tsira kuma kana neman tsira a cikin ta tarjun najata wa lam tasluk masalikaha inna safinata la tajri ala al-yabas ayin sanda aka samu jirgin ruwa yana tafiya akan akan tsandaurin ƙasa dole a cikin ruwa yake tafiya to riko da asbab wannan yana daga cikin kamalar hankali da bawa duk mutumin da za a ga ya yi watsi da sabab kuma yana son ya samu musabbab to za a tuhumi hankalinsa a ga mutum gashi yana jin yunwa a kawo abinci ya ce ba zai ci ba Allah ya ce arziki yana gunsa don haka in Allah ya yi ya ƙoshi zai ƙoshi to kaga za a tuhumi hankalinsa tuman da yake son hayayyafa a ce to kai aure mana ya ce a'a in Allah ya kaddara zai bani ƴaƴa kawai zan samu ƴaƴa to kaga wannan alama ce ta mawukaci saboda kai watsar da sababi alama ce ta rashin hankali sannan kuma dogaro akan sabab ka rika ganin cewa ni wannan shi zai bani kamar yadda karo da ce inda ba utitu ala ilmin indi ka rika ganin wayanka da dabararka da sanin makamar al'amura shi yasa ka samu abin da ka samu har idan an zo ana neman wani taimako ko tallafi daga wajenka ka daka tsawa ka ce wahalar da na sha ai wahala na sha nima na samu kuma ku je ku wahala ku samu ma'ana ka manta Allah subhanahu wata'ala ne ya baka ka manta ubangiji subhanahu wata'ala shi ya baka ba dabara ka bane in dabara ce akwai wanda ya fi ka dabara in karfi ne akwai wanda ya fi ka karfi in wayo ne akwai wanda ya fi ka wayo in ilimi ne akwai wanda ya fi ka ilimi in shekaru ne akwai wanda suka fi ka shekaru ba su samu ba kai Allah ya baka ashe kaga daga abin daga Allah yake shine la mani alima a'ta wa la mu'ti lima mana in ya bayar ba mai hanawa in ya hana ba mai bayarwa to dole ka rike asbab dole a rike asbab shi yasa Allah subhanahu wataala ayoyi da yawa yake nuna mana riko da asbab kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ce wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwa wa min ribat al-khayl ku yi musu tanadin gurgurdan abin da kuke da iko na karfi da ainihin kiwon dawakai da kula da su Allah na iya ba annabinsa da muminai nasara ko da ba su da wani tanadi to amma ce ku dai iya tanadin iya wanda za ku iya sauran kuma ubangiji subhanahu wataala zai iya muku hakanan yace ya ayyuhal ladina amanu khudhu hidrakum ya ku muminai ku shiga taitayinku wato ku shiga taitayinku ku dauki matakan kare kanku wannan ba shi yake nuna Allah ba shine zai kare su ba amma dai sababi ne su rike Allah ce fa'iza ƙazaitum fa'iza ƙudiyatis salah ran juma'a idan aka gama sallah fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah ku watsu a bayan ƙasa ku nemi falar Allah ku nemi arziki sai ce ku tafi ku je ku nemi saboda haka ubangiji subhanahu wata'ala ya umarni da sa'ayi fas'au ku yi tafiya ku yi gaggawa a doron ƙasa ku nemi arzikin ubangiji duk da arzikin nashi ne wa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allah rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha babu wata dabba face a hannun Allah arzikinta yake shike ba da ita wa ka'ayyin min dabbatin fil ard la tahmilu rizqaha Allah yarzuquha wa iyyakum dabbobi ga sunan da yawa a doran kasa bayan za iya su iya daukan arzikin su da kansu amma Allah ne yake azarta su to amma ya ce ka rike sababi shi kuma zai kawo maka tallafi to kakka dauka sababin da ka rike shine yake baka kamanta da Allah kada kuma ka ce ka dogara ga Allah kai ba za ka rike sababi ba ka duba wannan hadisi da muka karanta da Allah da Annabi sallallahu alaihi wasallam yace da kun dogara ga Allah yadda ya cancanta a dogara gare shi da ya azarta ku kamar yadda ake azarta tsuntsaye sai yace tagudu khibasan suna yin sammako cikin su ba komai sannan su dawo da yamma cikin su ya cika bul kaga sai yace suna sammako su tafi nema kenan ashe kaga ko shi tsuntsun ba ta akai kwanta ashe kasa ba kawai arziki ta zubo masa to kuma da za ku dogara ga Allah yayin da kuke fita a kasuwa kuke fita aiki kuke fita neman abincinku ku ɗauka Allah subhanahu wataala shi zai baku kada ku yi tunanin ku zalunci wani kada ka yi tunanin ka cutar da wani kada ka yi tunanin ka bi hanyar da bata dace ba annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa inna ruhal qudus nafatha fi ru'i mala'ika jibril ya ya santar da ni a zuƙoƙon zuciyata ya gaya mun cewa anna nafsan lan tamuta babu wata rai da za ta mutu har sai ta kwalkwale arzikinta haka mala'ika jibril ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce fattaqullah don haka ku ji tsoron Allah wa ajmilu fi talab ku kyautata hanyar neman abincinku kada ku ji gajin kirin abinda Allah ya azar ya yi nufin ku da shi ku gajin kirinsa ku neme shi ta hanyar saban Allah abinda yake gurin Allah ba a neman sa ta hanyar saban sa saboda haka abinda Allah subhanahu wataala ya azurta ya soka da shi zai baka to amma ka rike sababi annabawan Allah duka masu sana'a ne Nabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance tun kafin a aiko shi sai da yayi kiwon dabbobi ga mutanen Makka suna biyan sa sai da yayi kasuwanci da dukiyar Khadija kuma haka ya bai gushe ba yana kasuwanci hakanan hakanan annabawan da suka gabata annabi Ibrahim alaihi salam ya kasance kiwon dabbobi yake kiwon raƙuma da shanu shi sa in yayi baki ma zai kawo mutum dan maraki gasashe saboda yana da su annabin Allah Zakariya alayhi salam kafinta ne sana'ar kafintanci yake yana cin abinci annabi Dawud Allah ya gaya mana makeri ne Allah ya ya ilmantar da shi yadda zai harkar kira saboda haka kowane annabi kamar yadda manzo Allah ce babu wani annabi sai da yake kiwon dabbobi mun ga annabi musa alaihissalam sai da ya yi kwadago ya yi kiwon dabbobi ya yi noma ga mutanen madiyan saboda haka akwai bukatar ka yi riko da sabab in ka yi riko da sabab shi kuma allah sai ya tallafa maka dukkan wannan abin da muke ji ko muke gani ko muke rayuwa a cikinsa idan ka mai da al'amarinka ga allah to allah ya fi ƙarfin komai kada ka dubi wane da wane ka rika ganin wane shi zai azarta ka wane shi ya tsiyata ka da kana da arziki zuwan wani katsiya ce ko da ba ka da arziki zuwan wani kayi arziki a'a ka mai da al'amarinka ga Allah ka rike shi Allah subhanahu wataala ce in ka rike shi ya ishe ka don haka ubangiji subhanahu wataala ya ba mu dogaro gare shi ya cire mana dogaro ga waninsa Allah subhanahu wataala ya ba mu arziki mai amfani ya ba mu arziki mai amfani ubangiji subhanahu wataala ya ba mu shugabanni masu adalci ya ba mu shugabanni masu tausayi masu son talakawansu talakawansu suna son su suna yi wa talakawansu addu'a talakawansu na musu addu'a ta alkhairi اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثعرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين